والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da yardarsa rayuwar mu ta iso wannan rana yau hudu ga watan Ramadan shekara 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun sake haɗuwa a wannan majalisi na masjidin sunna kan titin sardauna garin azare cikin jihar bauchi ci gaba da jin fassara na ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma da muke yi gwargwadon abin da ya sawwaka inda muke karatu cikin littafin radul azhani ila ma'anin alkur'ani na shek abubakar muhammadu rahimahullah tare da tarihin da dr abubakar albani ya masa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaka cikin abin da zamu karanta da wanda zamu saurara Allah ubangiji ya ba mu kyakkyawar fahimta mu faɗa abin da yake daidai mu samu kyakkyawar fahimta ne samu yin aiki da shi muna cikin suratul Muhammad mun tsaya aya ta 34 zamu tashi wanda take biye da ita bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تدخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم نعم الله سبحانه وتعالى سيوي ويزوى دا سومو من الدسك يدسك جياك bayan da an kai bayani a kayan munafukai da irin yankan bayan da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zamantakewa da kuma yayin da aka kira zuwa ga jihadi da hada kai da suke yi da kafiran Yahudawa dan a cutar da musulmai to yanzu sai aka waiwaya kuma zuwa ga su musulman ake musu magana Allah ta'ala ya ce fala tahinu kada ku yi rauni ai tud'ifu kada ku yi rauni wata da'u ila salmi ku rika kiran kafirai dan ai zaman lafiya a lokacin da ake yaki ai as-sulh kada ku nemi sulhi ma al-kuffar tare da kafirai idan laqaytumuhum idan kuka haɗu da su kar ku nuna rabantaka lokacin da kafirai suka fito ya kakku kuma kuka fito ya kafirai a bisa sharadin sa to a lokacin da za a yi gamayya Allah ta'ala ya ce kada ku ku nuna rabantaka ku ce za ku nemi a yi sulhu wai a yi zaman lafiya idan kuka yi haka sai ya zamanto sun raina ku Allah ta'ala ya ce kada ku yi haka falatahinu wata da ila sani kada ku yi rauni ku rika neman kafirai kuna kiran akan ai sulhu ai zaman lafiya wa antum a'launa alhali kuma ku ne a sama kenan kaga nan sai aka kawo sharadi idan ku ne a sama kar ku yarda ku nemi sulhi tare da su sai dai idan kun ga ku akwai cutarwa tattare da ku idan an ci gaba da yaki وضيف منه واو لام الفعل أي الواو الثانية وأصله الأعلم أي أنتم الأغلبون القاهرون alhali ku ne waɗanda kuke nan jaye ku ne waɗanda kuka tankwasa su kuma ku nemi ai sulhu Allah ta'ala ce wallahu ma'akum to Allah fa yana tare da ku bil auni wan nasr da taimakon sa da dafawar sa walan yatirakum a amalakum Allah ba zai tauye muku ladan ayyukan ku ba ai tawafaha wala takhafu al mauta inda al jihadi don haka kada ku ji tsoron mutuwa a lokacin da aka fito da kafirai ana yin jihadi wannan Allah subhanahu wata'ala ya bada wata ka'ida ce akwai alhudna to a cikin musulunci alhudna shine yarjejeniya da za a yi na zaman lafiya irin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sulhu hudaybiya da kafirai aka rubuta shi ne abin da ake ce da shi a gefen yaƙi wato peace treaty ke wace peace treaty wace peace pact ko a yanzu ma diplomasiya akwai irinsa wato an yi yarjejeniya an rubuta zaman lafiya da akwai yaƙi a tsakani yanzu kuma ake waɗansu yarjejeniya a bisa waɗansu sharuɗa da ƙa'ida wannan musulunci dama ya yi tanadinsa a kunshi to a nan ne Allah ta'ala yake tsokaci cewa irin wannan yarjejeniyar zaman lafiya da za a yi tsakanin musulmi da kafirai a lokacin da ake yaƙi to kada su musulmai su aminta da wannan yarjejeniyar matuƙar su ne a sama idan su ne da nan jaye su ne da nasara kada su aminta kenan za a iya yin hakan ne idan su musulmi ƙarfinsu ya zo daidai da waɗanda suke ba musulman ba ko kuma a ce ƙarfinsa ma ya gaza na musulma ma'ana ƙarfinsa ya gaza na kafira idan ƙarfinsa ya zo daidai da na kafira balle kuma a ce ƙarfinsa ya gaza na kafira to a nan ne za a yi irin wani alhudina amma idan ku ne kuke maɗaukaka to ba a yi dakwai alhudina ba har sai yaƙi ya kai zuwa ga ƙarshensa don abin da ake buƙata shine murƙushewa kafirci a tabbatar da addinin Allah da shari'ar Allah da adalcin da musulunci ya zo da shi shi saka lokacin da musulmai suka tafi fatuhul qadisiyya suna jin daidai suke da waɗanda suke kafiran farisawa Rusto komandan su na yaƙi ya sanya ya ce komandan musulmi ya zo sa'ad ibn abi waqqas sai bai je ba sai ya tura wani sahabin annabi yana ce da shi Amir Rabi'i ibn Amir Rabi'i ibn Amir ramamman mutum ne larabawa ne irin na ƙauyen nan sai kama hanya ya je yana tafiya da mashinsa shi da zai shiga inda rustum yake bai sauka kan dokinsa ba an shimfiɗa kafet ga sojoji duk ba su ba shi tsoro ba shi kadai kuma ya je kuma kwamandan amerika ne na wannan zamani yana tafiya a kan dokinsa kuma ya sa mashinsa sai yana caka kan kafet ɗin yana caka kan kafet ɗin in yana tafiya kamar mai dogarawa sai da ya je kusa da rustum sai sauka kan dokinsa sai aka ba shi shimfiɗi shimfiɗi na zinariya sai yake zama sai zauna a ƙasa ya ce wannan bai halatta addinin mu zauna ba shi rustun sai kalle shi a walakance da sojoji za su afka masa ya ce ku kyale shi ya kalle shi ya ga mutum ramamme ya ga tako mashi ne kawai ya zo da shi su kuma su ne babbar daula a duniya a lokacin sun yi yaƙi da romawa sun ci romawa da yaƙi fashiyan empire kowa ya san ta tarihi ina ga waɗannan mutane ramammu shi ramamme dokinsa ramamme da suka tafi daga jeji wasu ne za su ci mu da yaƙi shi abin masu yaga kamar almara sai tambaye shi ce manin da duk ta'afaku shin me ya kawo kuka sai ce ibta'akana Allahu li nukhrijal ibada min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad wa min jawr al-adyan ila adl al-islam Allah ne ya nufe mu da zuwa don mu kunta bayansa daga bautar bayi Allah
ana sawa suna bautawa bayan Allah to mu fidda su da mu kubutar da su mu kubutar da su daga zalunci na wasu addinai mu kawo su zuwa ga adalcin musulunci shine abin da ya kawo mu yace da irin wannan mashi yace to bari ka ga lokaci sai da aka yi yaki kwana uku a jere da daddare ma yaki ake kuma musulmi suka ci nasara bayan an yi kusan wata guda ana buga yaki yakin karshen da aka yi kwana uku aka yi a jere ana buga kuma a kashe komandar wasu aka kashe sarkin aka kamo ƴaƴansa a matsayin bayi aka taho da su ga hukumar ibn al-Khattab to kaga musulmai ba su yarda da huduna ba a lokacin saboda suna jin izza amma kaga a Hudaybiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yarda da al-huduna saboda lokacin ana ga karfin su ɗaya da ɗaya ne ballantana lokacin da ko musulmi suka ga suna da rauni to anan za su iya amincewa da hudna shine nan Allah ya bada wannan sharadi yace wa antumul a'lamu wa tusarquna madaukaka to anan akwai wata mulahaba da aka ce wa antumul a'launa alhali kuma ku ne a sama to dan kada su musulman su samu wani shikori cewa ai yanzu mu ne a sama mu muka tankwasa su ai muna da ƙarfi ai muna da kaza sai Allah ya nuna musu cewa wannan daukakar da suke samu a wajen yaki ba ƙarfin su ke ba su ba ba dabarar su ba ba iyawar su ba ba ƙwarewar su ba ubangiji ne zan taru su shi yasa sai ya biye ya ce wallahu ma'akum ya tunatar da su dan an ce wa antumul a'launa ku ne sama to kar ku ji cewa kuna da wata izza balle har wannan ya ja ku ku girman kai wallahu ma'akum ai Allah ne yake tare da ku shi yasa kuka san nasara tarbiyyar da musulunci kullum yake mu mutane shine duk wani abu da ka samu na daukaka a duniya duk wani falala da ka samu to ka sani abu ne wanda ya zo daga wajen Allah ba iyawarka ba ba dabararka ba a wajen yaƙi Allah subhanahu wata'ala ya ba wa sahabban annabi wannan tarbiyya sannu sannu sannu sannu har sai da suka kai kololuwa na samun tarbiyya annabi ban duniya ba wani abu ya faru a lokacin da aka yi yaƙi an yi gazwatul ahzab na ɗaya an yaƙin badar an yi gazwatul ahzab an yi fatahu makka banda waɗansu futuhat da suka zo a tsakani kaman khaibar fatahu khaibar da makamantansu musulmi sun san nasara wani waje kuma ana cin nasara a kansu kamar yaƙi uhud lokacin da aka yi fatahu makka annabi sallallahu alaihi wasallam sai kama hanya zai tafi hunain waɗanda a lokacin su ne stronghold na ƙarshe cikin larabawa da masu abokan gogayyan ƙuraishawa ne za a je yanzu a yaƙe su tun da an ci makka da yaƙi an ci ƙuraishawa suwa suka rage masu ƙarfi mutanen wato ta'if mutanen ta'if to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi ake wannan yaƙi da ake ce shi ga zuwa Hunayn su ne suka fito a garin su sai suka tafi wannan wadin akwai tudu suka zo suka tari muminai a wajen kuma kowa kwai da ƙarfata suka taso daga garinsu suka zo nasu tari muminai sun yi aiki da shawarar da wani tsohuwar bayar a cikinsu cewa ku ɗebi ‘ya'yanku ku ɗebi matanku ku ɗebi dabbobinku in kuka je wajen yaƙi to ba za ku samu guduwa ba kuma za ku samu jarantaka don duk lokacin da kuka waiwaya kuka ga dukiyarku kuka ga ‘ya'yanku da matanku to za ku yi yaƙi yaƙin da ba a tsammani kuma hakan ya faru su kuma mummine lokacin da suke tafowa sai suka yi bankama wasu daga ciki musamman waɗanda suka musulunta sabon musulunta annabi ya tafi da rundunar da bai taɓa tafiya da irin ta yaki ba mutum dubu goma sha biyu ko yanzu ne aka ce maka 12,000 troops ai ka san cewa runduna ce balle a wancan zamani to wannan sai suka ce lan na galibal yau min illa in dai wai dan karanta ne dan wai mu kaɗan ne yau ba za a taɓa cin nasara a kanmu ba saboda rashin adadi muna da yawa sun nasabta cin nasara ga me ga yawa sai Allah ya koya musu darasi su ko mutanen koyayin mutum dubu hudu ne yanzu dubu sha biyu ta ninka dubu hudu sau nawa sau uku to amma da yake wasu sun yi bankama sai Allah ta'ala ya nuna musu darasi ya ce wa yau ma hudainin in a ajabatkum kasratukum فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رهبت ثم وليتم مدبرين ku tuna ranar ni da aka yaƙi Hunayn lokacin da yawan ku ya ba ku sha'awa kuka yi bankama da shi amma yawan bai amfanar da ku komai ba saboda kun yi bankama alhali taimako daga wajen Allah yake sai ga shi kun juye baya kuna gudu daga baya tukun Allah ya saukar da nutsuwa a gare ku annabi yana kiran ku tukunna kuka dawo kuma Allah ya ba ku nasara dan an nuna muku cewa gaba kar ka sake yin bankama da wani abu da kake da shi taimakon Allah ne yake samun ka in ka samu nasara duk wani abin da ka sa ai Allah madaukake yace wa laqad nasarakum Allahu bi badr wa antum adilla a wani ku Allah yace ai Allah ya taimake ku a yakin badar alhali lokacin kuna raunana kuna da rauni ba ku fita da niyyar yaki ba ba ku shirin yaki ba ba ku da makamai amma Allah ya ba ku nasara a kayan Qurayshawan da suka yi shiri sun ninka ku sau uku kaga nan wajen da aka ce فلا تهنوا وتدعون وتدعوا الى السلام kada ku yi rauni har ku kira kafirai zuwa ga sulku zuwa ga alhudra wa antum al'alawna alhali ku ne a sama ku ka samu daukaka dan a kawo da cewa kar ma a yi tunanin daukakar ku ta samu ne a dalilin yawan ku ko kuma ya sanya muku girman kai sai Allah ya ce wallahu ma'akum Allah yana tare da ku Mana matukan mutum Allah yana tare da shi, to a nan da yake samun nasara. Don haka ba sai wajen yaƙi kawai ba, ko a rayuwa ta duniya, idan ka ga cewa Allah ta'ala ya fifita ka akan wasu abokan kasuwa, su ba su da kasuwa ba su sami nasibi ba kai kasan nasibin kasuwa, karkai bankama, ka rika nuna cewa ai ƙwarewarka ce, iya sanin yadda za ka jujjuya ƙwandala ne ta sanya ka samu. A'a ka ɗauka falala ce daga Allah ya maka. ba da ba ka ba duk lokacin da ka san wani abu wanda ake samu da ni'imar duniya to kada ka jingina shi zuwa ga dabararka ƙaro ne ya jingina arzikin da yake da shi zuwa ga iliminsa innama utituhu ala ilmin indi ai wannan an bani shi ne saboda ilimin da nake da shi shi yasa na samu arziki na san yadda zan tono ma'adanai a ƙasa ina da ilimin kuma ina da ƙwazo kuma ban zauna ba ina faɗi tashi ƙoƙari ne shi yasa na samu eh ƙoƙari sababi ne amma ba shi ne yake samarwa ba ya samarwa shi ne Allah Allah ta'ala ya nuna masa gazawarsa sai halakar da shi da abin da ya mallaka to ba a sa mutum ya banka ma a abin da yake da shi ya tuna cewa Allah ne ya buɗa masa Allah ne ya ba shi nasara shi yasa nan aka tunatar da sahabbai ba wai sun yi laifin ba ne amma dan a ƙara ƙarfafa musu imani Allah ya ce wallahu ma'akum Allah yana tare da ku bil'auni wal nasr walan yatirakum a'malakum kuma Allah ta'ala ba zai toye muku la daddaki na kyawawan ayyukan ku idan kuka aikata wasu malamai suka ce wannan aya da aka ce wala tahinu wa tad'u ila salmi wa antum a'lam ai an hana su kada su nemi sulhu ne sai aka ce ita wannan aya ta shafe kenan ayar da take cikin suratul anfal domin suratul anfal ta sauka ne lokacin da annabi yake dawowa daga yakin badar kaga tun shekara ta biyu bayan hijira ta sauka alhali ita kuma wannan ta sauka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama wato suratul fatih ne wanda ta sauka ita kuma lokacin da annabi yake dawa daga hudaybiya to wannan aya dai ita ce wanda ta sauka bayan saukar suratul anfal to sai wasu malamai suka ce ita wannan aya ta soke waccan ayar suratul anfal domin Allah ya ce wa in janahu lis-salmi fajinahlaha wa tawakkal ala Allah idan kafirai suka karkato zuwa ga neman sulhu to kuma ku karkata zuwa ga sulhu din ku yadda kuma ku dogara ga Allah kaga can an ce in kafirai sun nemi sulhu ko da su ne masu rauni ko kuna sama to ku yadda da sulhu nan kuma sai aka ce kar ku yadda da sulhu da kafirai matukar ku ne a sama kenan wannan da ta sauka a baya sai aka ce ta shafe waccan mun fahimta sai malamai wasu malamai suka ce a'a ba ta shafe waccan ta baya ba waccan ta bayan ma tana nan saboda ita waccan ta baya an ce wato ayatul anfal makhsusun fi qaumin bi ayanihim wa hadhihi amma ita waccan aya ta cikin suratul anfal ta yi magana ne khususan akarin quraishawa kawai wani yaƙi da aka yi ayyaran ne shi ne aka ce idan suka ce za su yi sulhu da ku ku ku yadda da sulhu alhali ita kuma wannan aya tana magana ne ga sauran kafiran da za a yi da su waɗanda ba shawa. mu fahimta to kaga sai zama to kenan kowace aya tana nan a matsayinta wallahu ta'ala a'lam Allah ta'ala ce innamal hayatud dunya tunda an yi zaburar da mutane ne akan yaki ayi yaki har zuwa ƙarshe irin yadda ƴan uwan na Afghanistan suka yaki har zuwa ƙarshe Allah ya saka musu da alheri babu irin muzanta su da ba a yi ba a ce ƴan ta'adda ne a ce terrorist mu kuma mun san ba ƴan ta'adda ba mutane ne wanda aka tsokane su a ƙasar su suna musulmai za a zalunce su su kuma suka tsayi daka aka zo aka kore su suka gudu kuma suka shiga tsauni suka kibarin kasar kuma suka dinga yaƙa sai yadda suka fafara arnan da kansu suka tafi kuma suka bar musu ganima wallahi alazim in ka ga jiragen da America ta bari da igwa igwa wanda ta tsaya na biliyoyin daloli wallahi ta basu a nan Afghanistan bata dauka ba ko bata lalata ba wani yanzu wannan wawa Trump din da ya zo sai ce ‘yan afghanistan lallai shugaba su san yadda za su yi duk waɗannan kayayyakin da muka bari na yaƙi su mai zo mana kayan in ba su haka ba su ɗanɗana kudarsu sai shugaban afghanistan ne ce wasu ayya ai lokacin da aka soma guduwa lokacin da kake shugaban ƙasa ne a baya guduwa kai saboda ka ji tsoro kuma wannan ganima ce da allah ya bamu in kuma kana ga za ka karɓa sai ka sake jarabawa ba shi kenan ba kaga su su ne masu raunin ma amma ba su yadda da alhuduna ba wallahi su inda mutum ya san tarihi su dama mutane ne wanda su ba sa tsaron da yaki tun kafin su musulunci ma haka suke balle da suka shiga musulunci rasha sai da suke fada da ba ma rasha ba tsohuwar tarayyar soviet sai da suke shekara tara suna fada da ita shekara tara tun 1980 har zuwa 1989 ko ba su yi tsaron da ba haka rashin ta tafi kajin za a yi kamar ita ma dole ta tafi ko ta zauna ta yaƙi da su tun 2001 dole ubanta kuma ta tafi kuma ta bar musu ganima Allah ka ƙara musulunci isa Umar ibn Khattab Allah ya ƙara masa yarda lokacin da aka kawo ganima na ƙasar Farisa sai ya fashe da kuka yace ɗan uwa musulmi ku sani mu mutane ne waɗanda muke ƙauyawa a cikin jeji wasu mu mu ba komai bane duniya bata san mu ba amma sai Allah yanzu ya ɗaukaka mu da musulunci saboda ya ga an kawo ganima har da kayan sawa na shugaban Farisa shugaban Amerikan wannan zamani kuma an kashe shi ga kayan sawansa an kawo duk dukiyar gidansa an kawo ta matsayin garin har da ‘ya'yansa mata guda uku a matsayin bayi, Umar Ibn Khattab sai fashe da duka. Ya ce, Mu ba kowa ba ba a san mu ba, amma ga shi cikin ƙaramin lokaci shiriyar da annabin mai zo da ita, Allah ya ɗaukaka mu a dalilin musulunci. Ya ce, ‘Ya ‘yan uwa mai riko da addinin Allah, Allah ya ɗaukaka mu da musulunci ne a lokacin da muka ajiye musulunci to mu ba kowa ba Kuma yanzu haka yi faru ko? da aka ajiye musulunci nan sai ake fama da kaskanci kaskanci don haka izza tana nan a cikin jihadi Allah ce innamal hayatud dunya la'ibun wa lahawun kusani ita rayuwar duniya wasa ne kawai ayar ishtigalu biha mutum ya shagaltu da duniya shi ba ina zaka je neman duniya daga ina kake neman duniya tunanin me kake ne kake yi yadda zan tsara duniya ta yayi asara baka da kai hidima sai duniya baka san duniyar cewa matakala ce da tsari ne da zaka tsallaka ba gada ce ka zo kogi da yazo sai kai gada ne zaka tsallaka ta kan kogi to shi zaka shigantu kwalakwala ka shiga zaka tsallaka ruwa kuma sai ka tsaya a cikin kwalakwalan a cikin kogi kana shigantuwa da wani abu fata kake ka kai karshe ko lafiya to Allah ta'ala ya ce innamal hayatud dunya la'ibun wa lahaw ita fa rayuwar duniya la'ibun wasa ne wala hawan wargi ne ai batilun wa gururu duk wanda ya shagaltu da ita lalataccen abu ne rudu ne wa in tu'minu amma fa idan kurka imani billahi da Allah ala annahu huwa alladhi yamliku al-mauta wal hayata wahda cewa shi ya mallaki mutuwa shi ya mallaki rayuwa shi kadai shine yake amsa rayi a lokacin da ya ga dama ba wanda ya san yaushe za a mutu wala tadri nafsun bi ayi ardin tamut in kun san wannan wa tattaqu kuma kuka yi takawa takawa shine ittiqadul awamir wastinabul nawahi kar ka yin abin da Allah ya ce abin da Allah ya hana kuma ka nisanta ai tamtathilu awamirahu wa tajtanibu nawahihi kuka yi abin da ya umarta kuka nisanci abin da ya hana in kuka yi wannan imani da kyawawan ayyuka yu'tikum ujurakum to Allah zai ba ku ladaddakin ku li ta'atikum wa thawabiha biyayyar da kuka yi duk biyayya da kai ma Allah ta'ala akwai ladan ta rubuce akwai sakamakon da Allah ya wabawa ta ne Allah ba zai hana shi ba wa hiya jawabu shart wannan shi ne jawabu shart in a shi da sharri tu'minu wa tattaku shi ne sharri to yi cikin kujura jawabu sharri ke to za a ba ku sakamako na aikin da kuka aikata Allah ce wala yas'alkum amwalakum kuma Allah ta'ala ba zai roƙe ku dukiyoyinku ba ziyadatan ala zakatil maf'uda kari akan zakkat da ya fallanta muku addakalata fi qawlihi wa tattaqu wanda ita ma ta shiga cikin takawar nan da aka fara wato Allah baya bukatar komai a wajen ku sama da zakka da ya wajabta muku shi ma da sharadin in ya kai nisabi kuma ya kai wani lokaci ga wanda ake yi na lokaci ko wanda ma yana da lokaci ko da amfanin gona ya ce wa atu haqqahu yawma hasadihi shine lokacin sa Allah baya bukatar wani abu a wajen ku sai zakkar da yace ku bayar ita ma ba wai dan tana amfana ubangiji ba saboda wata hikima ce Allah subhanahu wataala ya ce a baya kai la tadbul kai kai kai la kai la takuna dulatan bainal aghniya minkum kai la yakuna
ha kai la yakuna kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum kad dukiya ta zanta na juyawa tsakanin mawadata kawai talakawa ma dan san musu yana daga cikin hikimar da aka sanya zakka da su ganima da abin da ya kama da wannan sannan cikin hadisi na wa'az an jabal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tuqadu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqaraihim za a amshe ta ne a wajen mawadata kuma sai a maida ta cikin talakawan su talakawa ba su mawadata suna da shi to in shekara ta yi saboda hikima ta ubangiji to kai ina da haƙƙi a cikin dukiyar nan taka kawo ɗaya bisa arba'in in dabba ce ga yadda aka kasafta in amfanin gona ne ga gwargwadon abin da za ka bayar idan an ba aka tara kuma sai aka ce to shi shugaba in ya tara shi kuma sai ya ba mu waɗanda asnafu wato alfamaniya nau'o'i guda takwas ɗin nan da Allah ya ce a basu shi ne hikima to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in har kuka bi Allah kuka yi imani kuka kiyaye dokarsa shi ba zai ta ba ku lada ne mai yawa abinda kuke da shi ko ba zai ce ku kawo shi duka ba dan tsakure ne ce ku ɗiba a cikin zakka idan lokaci yayi na zakka ku bayar ba zai ce ku ba dukiyar ku gaba ɗaya me ya saka Allah ta'ala bai ce mutane su ba da dukiyar su gaba ɗaya ba in ka samu bayar da ita duka Allah yana da ikon ya bada haka ko kuwa yana da iko ya ce duk abin da ka samu kawai ka ci abinci a cikin na ranar sauran kuma dukkan karkaje ka baya fi su bi lillahi ba haka ba za su saka huta Allah yana da ikon faɗa haka to amma sai da yi saboda adalcin sa yace in yas'alkumuha in ku da a kaddar Allah zai ce ku ba da dukiyoyin ku duka ya sa muku wannan sharadin ya sa muku wannan dokar fayuhzikum kuma Allah ta'ala ya nace muku ya sa muku dokar ya kakaba ta ayyubalik fi talabiha ya kai matuƙa wajen nema ya nace muku an yi hadafi ne akan wancan sharɗin to shi ma jawabu shar shine Allah ya ce tabkhalu da za ku rirowa wanda yake bada zakar ma zai an ce duka zai baya wallahi ba zai baya wanda ya dage ma yake baya zakar an ce to yanzu duk zaka baya tabkhalu to da sai ku rirowa wa yukhrij abganakum kuma da sai a fitar ƙulle-ƙullen zukatanku, ƙiyayya da za ku dinga yi wa addinin musulunci, ƙiyayya da za ku dinga ma shugabannin musulunci da za su ce ku kawo wannan dukiyar ta ku duka yanzu za ta bayyana ai a haɗa da ku kullace-kullacen zuciyarku zai fito fili wa bubuka kulli dinin islami za ku nuna ƙiyayya a addinin musulunci inda Allah zai ce ku ba da kuɗin ku gaba ɗaya ai min haythu mahabbatil amwal bijibillati wa tabi'a ta gefen ƙaunar da mutum yake ma dukiya biljibilla in an ce jibilla bisa halittar da ake wa ɗan adam yana son dukiya wa inna da hubbil khairi la shadid mai tsananin son kuɗi ne inji Allah ɗabi'ar sa haka take wa man nuzi'a fi habibihi wanda kudu ake jayayya da shi a abin da yake matukar ƙauna zaharat tawiyatuhu allati kana yusiruha wata ɗabi'ar sa wanda da mutane ba su sani ba za ta bayyana mutum yana son dukiya son mai tsanani aka ce to yanzu kawo wannan kudin naka gaba ɗaya Allah ne ya ce a baya to annan ku za ku gane gazawarsu sau da yawan mutum za ka ga mutumin kirki ne tsayayye mai ƙoƙari amma akan dukiya kuma za ka iya ganin rakensa ko ba ka bane yanzu ba ga shi ma nan sami ne yana ta faɗa ba za a ba da wani naira ashirin naira ɗari a kudin abin asusun marayu yanzu duk masu zuwa wa'azin na aka ce mutane kowa gobe ya kawo da naira dubu ɗaya a jikinsa wanda zai iya wanda ba zai iya kawo dubu ɗaya bai kawo ɗari biyar kuna zama za a tara to a jama ba mana gani naira dubu ne ta ji yanzu haso kun ji ko wani sauran addu'a haso bayyana wani ya ce ko ɗari ne ba Ya laifi ya Allah shi zai to ga ku shorara abin da Allah ya ce thumma nabaha ta'ala ala ajzihim sannan sai Allah ta'ala ya faɗakar akan karayar mutane gazawar su Allah shi ya halice mu ya san mu raba ne ne li yujbiru man kasara minhum Allah ya faɗa haka ne domin mutane su dora karayar su in ka tare zaka zauna tare Allah ya fitar cewa muna da ragwantaka a girman dukiya to yanzu Allah zai ambata mana wani abu domin mu tare da wannan mu yi maganin wannan ragwantaka fa qala sai Allah ya ce ha antum haula'i tud'auna li tunfiqu fi sabilillah ga kunan ku waɗannan kamar ana nuna musu yau ha antum haula'i ga kunan ku waɗannan tud'auna ana kiranku li tunfiqu fi sabilillah ku ciyar da dukiyar ku dan neman yardar Allah nafaqatul gazwi kamar ku ciyar da dukiyar ku wajen yaki allati hiya ka nafaqatit tijara tamkar kudin da ka saka na jari a kasuwa in ka bayar wajen jihadi tamkar haka yake zai dawo maka da riba tadfa'uha liturbiha fil 'iwad kana ba sanya dukiyarka a cikin kasuwa domin ka samu riba ka samu musayi allazi yarji'u ilaykum wanda zai dawo zuwa gare ku kowa yana kasuwa ne dan yasa aka ce wai dan riba ake ne ake kalmar kunu ma da riba ce to dukiyar da ka bayar saboda Allah ita ma ka sanya jari ne kuma ribar za ta dawo lokacin da kake da matukar bukatan sakamako mai kyau to Allah ce ga kunan ku waɗannan ana kiran ku don ku ciyar da dukiyar ku ta hanyoyin da Allah ta'ala ke so fa minkum man yabkhal amma cikin ku akwai wanda wata cikin ku akwai wanda zai yi rawa haufan minin khasara saboda yana tsoron yanzu idan ya bada dukiyarsa ai kuma shi ya rasa yana so zai yi kaza zai yi kaza yaushe za ka bada kaza kai baka da cefane a gidanka shinkafa ka ce masu tsoron kwano ɗaya ko kuma kullum sai ka je kasuwa to yanzu in ka bayar kuma ai ka gaba ka da kuɗin da za ka sai shinkafa kuma ka je ka sai kankanin da za ka ɗan kayi azumi ne bakin ka ya ɗan ji dama dama sai shi ɗaya ta ƙawata maka haka fa minkum man yabkhara sai dinga rowa khawfan min al-khasara linaqsin fi imanihi saboda yana da tawaya a imani duk wanda Allah ya masa talle in yana da cikakken imani baya shakka a wannan talle ashe sawan ku Allah ya rubu ne ce yarjuna tijaratan lan tabur su suna fatan samun ribar wani kasuwanci ne da suka san ba a hasara shi yasa suke sadaukar da kansu su sadaukar da dukiyarsu domin Allah ai minkum man yabkhal cikin ku akwai wanda zai rowa wa minkum man yajur cikin ku akwai kuma wanda zai kyauta Allah ka samu cikin masu kyauta to amma fa Allah ya ce wa man yabkhal ku sani duk wanda ya rowa ya iya bayar saboda Allah a kofofin alheri da Allah ya tallata wa bayinsa fa inna bayna bakhalu an nafsihi ya yi rowa ne makansa kawai a kansa ya yi wa rowar akwai babban wadawaci wanda zai ma kansa rowa ba a wani ba a kansa ya yi ma rowa rowa ta kai karshe wanda ya bayan abu saboda Allah manzon Allah subhanahu wa ta'ala cikin alqur'ani ne mai ambata mana cewa مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع Allah ya ba mu kwatancin da za mu gane waɗanda suke ba da dukiyarsu domin Allah domin addinin Allah ta hanyoyin alheri da Allah ya tallata musu musamman wanda addini zai ci gaba to Allah subhanahu wataala ya ce kamar ƙwaya ce ka ɗauka guda ɗaya ƙwayar gero ɗaya matsala sai ka shuka ta sai ta fidda zangarniya guda bakwai a kowace zangarniyar da sai aka samu irin wannan ƙwaya ɗayan da ka shuka guda ɗari ya zama nawa ke ba ɗari bakwai garanti ne Allah ya baka yanzu idan ka yi sadakan naira dubu ɗaya a wajen Allah naira dubu ɗari bakwai kai sadaka ladan haka za a baka in kai sadakan miliyan ɗaya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala nono miliyan dubu ɗari bakwai miliyan ɗari bakwai kenan ko? miliyan ɗari bakwai kenan kai sadaka to babu marawaci kama wanda zai yi makansa rowa sai ya ajiye kuɗin ya ta kallon su bai ɗiba wa kansa rabo ba ba rabo kama wanda babu marar dabara irinsa kuma wai sai bar kuɗin ‘ya'yansa da matansa su gada nawa muka gani mace ta gaji gida sai ta auro wani ya zo a gidanka da ka gina kake kwalisa matar taka ta gada da dukiyarka ta auro wani su zo cikin gidan kuma suna kwantawa da za a baka labari kana kamar da sake mutuwa za to me yasa baka yi kanka dabara ba wai mutum ne zai zauna a rayuwarsa ta duniya bai ɗauki dukiyarsa ya taimaki addini ba amma wai fata yake in ya mutu ‘ya'yansa za su yi masa da ƙasar jahila. To, kai wata yana ɗanka ba, kai mai abun? Ai, ba su gaba da yana yi ba. In sun gaba da yana yi, to in ka mutu za su yi. Amma da yake ba su gaba da yana yi ba, idan ka mutu su ma ba za su yi maka ba, ka ka yi wauta. Sai wa kanka rabo, shi yasa ka ce wala tansa nasibaka min ad-dunya. Wabtagi fi ma ataka Allahu darul akhirah. Ita ka so mu wata. Cikin dukiyarka nemi lahira da ita an baka dukiya ne dan ka nemi lahira a banza sahabban annabi suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa zahaba ahlud dukhul bil ujur masu kudi sun tafi da lada haka kawai marwata ne ba marwata bane bayarwa suke yi suka ce muna sallah irin yadda suke yi suna sallah yadda muke yi suna yin kaza yadda muke yi su je jihadi mu ma mu je jihadi su ma su je duk mun yi tarayya kuma suna da kuɗi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim bayan sun yi himmar gida cikin dukiyarsu kuma suna bayarwa saboda Allah bayarwa suka yi shi yasa sai suka samu afdaliya dai ba kanka rabo a cikin dukiyarka kai ruwa ya kada wannan kada Allah ce wa yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wanda ya ruwa wa kansa yi yuqalu bakhila alayhi wa anhu لأن وبال عدم النفقة في الجهاد إما دامت دائرة تأصيله وماله domin in a jihadi ne aka ce to a kawo dukiya domin a tara abin da za a abin nan yadda za a samu kariya daga kafirai ko yanzu ma ce a kawo dukiya domin wani abin da za a yi taimakon addini kada kafirai su cutar da mu to fa idan baka bayar ba idan da'ira ma'ana idan nasara ta juya ta wajen kafirai a kanku sai ma ba za ki yare ka ba haka dukiyar taka za ta zama gani ba kuma a lahira mutum ya yi asara sai Allah ce wallahu gani kar ku tsammata cewa dan Allah ya ce ku baya shi din ba zai iya bari da kansa a shi mawadaci ne ba ganiyun anku wa an amwalikum Allah mawadaci ne ga ku ibadar ku da za ku yi kuma mawadaci ne ga dukiyar ta ku ko ku bauta wa Allah oho kanku ne ko ku bayar saboda Allah oho kanku ne Allah ya ga wani mai talle da yake cewa ko ka sha ko kar ka sha sai ce gara ma dai ka sha ko ka bayar ko kar ka bayar ta gara ma dai ka bayar mu ma sai mu faɗa haka ko kamar yadda kai ba kanka riba wani abu da ban fahimta ba wallahi tallahi hidimar addini idan aka tallata maka ita aka ce kawo dukiyar ka an sai kake bayarwa kana zaune zaka gane Yawa Allah.
baka san ko ta ina ba wani kuma wanda bai kai ka ba sai Allah ya sa masa imani da zuciya sai ya zo yayi abin kai ko kana zaune bankan bayan ka rasa lada an wuce wannan layi haka addinin Allah yake wallahu al-ghaniy wa antum al-fuqara ku ne talakawa in zan ala harshen mu zai rubuta sai in ce ku ne masiyata wazir Ibrahim ko na jiya wa antum al-fuqara والله الغني وأنتم الفقراء ونقول الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يرهبكم ويأتي بخلق جديد إن الله إذا ما سيقول كدوي هذا كاو سيكاو سابون هذا الجا كمان ملايكو أن دباسا سابا شيء يجيبه تنهاك كل يوم الله وكيه ba wanda yake saboda mulkinsa ya wadatu daga Allah ba wanda saboda dukiyarsa ya wadatu daga Allah ba wanda saboda ƙarfinsa ya wadatu daga Allah ba wanda saboda ilminsa da basirarsa ya wadatu daga Allah kowa ƙoran roƙon Allah yake kullu yawmin huwa fi sha'ni kowa zai roƙa Allah Allah yake nema to za ku idan Allah ya kira ku ya ce ku yi amfani da zai koma zuwa gare ku a kiyama za ka bone za ka ga abin da ba ka tsammani wallahi duk yadda za a kambama maka bayani na sakamakon da Allah ya tanada a aljanna a dalilin biyayya ga Allah da manzansa wallahi sai ka ce tukun da dai nan sai dai kawai a gaya maka nan akwai tar da kai gwargwaron abin da kwakwalwarka za ta iya riska amma wallahi sai ka je ka kashi ga aljanna billahi alladhi la ilaha illa huwa mutum in ya shiga aljanna sai ya ji daɗi Allahu ya ce na rabauta Allah na gode maka الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانه godiya suna cewa Allah mun gode maka da ka shiryar da mu wannan hanyar da ta kawo mu wannan waje inda ba dan ka mana falala ba ka shiryar da mu ya Allah da ba sa mu gane ba wanda kuma bai bi ba shi kuma cizon ya tsare nan ne gidan jarabawa nan ne za ka yi fada da zuciyarka bi abin da Allah ya ce a aikace da gabbai da dukiyarka Allah ta'ala ce wa in tatawallaw in kuka juya baya Allah ce kuka ki bin Allah yastabdil qawman ghayrakum sai Allah ya musanya wasu mutanen da ba kowa bi an yuhdikakum zai ha iya halakar da ku wa ya'ti bi qawmin akharin Allah zai zo da wasu mutanen sabi wa yaj'alahum badalakum khulafa'a fil ardi Allah sai sanya su su zama musayanku su ne wakilansa a ban ƙasa sun malaya kuno amsalanku sannan kuma za su zama tofatan macin ku ba fitta walli an ɗa'ati ba za su juya ba Allah baya ba bal mu'iqina lahu azza wa jalla za su zama masu biyayya ne ga Allah kada ka tsammata in kai biyayya ga Allah duk da Allah a Allah zai farin ciki da kai idan ka masa biyayya dan ya san ka fahimci izzarsa yana son bayansa masu biyayya amma ba dan wai za ka kare shi ba ko kuma ka burge shi da ibadarka ba don ba amfanuwa yake da ita ba idan ka yi zai jaddada maka sakamako ne mai kyau ya jinjina maka saboda ka yadda da buwa ya alhali ba ka ganinsa ba ka gan shi ba amma ka yadda da shi ka ji tsoronsa ka yi kwaɗayin abin da ke wajensa to Allah haka yake so game da bayansa jarabawa ai wahala ne da ita inda a ce wani wace ake ganin abin wane ne ba zai ci ba mala'ika kake gani waye ba zai bi ba wutan ne aka nuna maka ita waye ba zai tsorace ta ba aljannan ne aka nuna maka hurun aini ai ba ka ma daina cin abinci kenan kawai mutuwa ma zaka idan ka same su kana ta bauta haka lamarin yake to ka da nan baka ci jarabawa ba kenan amma sai aka ɓoye maka su sai aka ce to ka bi ka sha wahala ka sha zuba sai a ce kudin naka ɗauko ka zo ka kawo saboda Allah ɓanɓaro wani abu zakka ce baya kuma sai ka yi daga baya ka yi ta zuwa ga gabu cikin azumi babu a fasa kana ta yin bayi kana feshi kana cashewa shinkafa sai a ce to yau hasali ki fitar da zakka sai a jira baka wani sai ya ki ce mu wahalar da sha wani haka ce fitar zakka ya yi zakka shinkafa sai aka ce abin da ya yi noman shinkafa ne sauce shekarar da ya bata sai aka ce kafin ta zaka ne sai aka farkon Allah ya farko a lokacin da kake yi abu naka naka ne to shine ba za ka yi da kai yadda Allah ta'ala ya ce ba amma in ka fahimci kai wakili ne dama Allah cewa ce an fi kumin waje alakun mustakhlafi na fihi ku ciyar daga abin da Allah ya sanya ku wakilai don Allah wane ne ba wakili ba kan dukiyarsa wallahi kowa wakili baka isa ka ci sama da abin da Allah subhanahu wata'ala ya sa shine rawanka ba zaka iya mallakan trillions ina ji da yanzu a duniya ba wanda yake trillions na dollars ko to zaka iya mallakan trillions na dollars ko ma mu koma asali mu watsi da dola mu daina kwatance da ita za ki iya mallakar tiriliyon na dinar amma abin da yake naka fa shine za ka yi amfani da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yace yaqulu ibn adam mali mali wa halaka min malika illa ma akalta fa afnait ولبست فأبليت وتصدقت فأمليت dan adam zai rika bugun kirje na cewa dukiyata dukiyata ina ta da jujiyar wuya sai manzon Allah ce shin a dukiyar ta haka kan akwai rabonka ne in banda wanda ka danci ya lalace a jikinka da tufar da ka saka ta rufe ko ka bayar ka canza ma'ana nan da ya manzo Allah yana nuna ɗan abin da ka amfana da shi tufa ce za ka saka ta lalace ba a gina gida mutum ya shiga gida a ce saboda tsabar zaman da yake a cikin gidan gidan ya rushe ko ba haka ba ne amma tufa saboda tsabar sata da kake za ta lalace abinci kuma idan ka ci shi ke sai lalace ya zama tsari ya zama ba haya ɗanka ne ya zo na jikinka shi ne asalin rabonka in mota ce tafiya kai da ita ka dawo ajiye ta zaka kuma zaka iya mutuwa tana nan duk komai naka da corruption da kai a cikin gida barin sa zaka yi sai manzon Allah ya ce wa tasaddaqta fa an bai ko kuma wanda kai sadaka da shi shine zai wanzu ka samu a kiyama sai raba abun dan abin da zaka amfani da shi ne sai manzon Allah karshen hadisin sai ya ce wa ma tarakta fa liwarasatika abinda ka bari a baya kuma na magadanka duk yawan abin da ka bari na magadanka da yi da bauta kai wakili ne akan dukiya a lokacin da kake tunanin kai ba wakili ba ne to nan ne kake ganin za ka sarrafa fatima yadda mahalicci da ya baka ya ce kai ba amma idan ka yarda cewa kai wakili ne to za ka rika taka tsantsan da ita za ka ga iya ƙoƙarinka ba a cikin abin da aka ba wakilcin nan kafin na tafi in ɗebi wani rabo na in tafi da shi kiyawa don da dinga ganin sa a aljanna Allah ya bamu ikon kiyaye rawar tirmidhi an abi hurairah radiyallahu anhu qala imamu tirmidhi abu isa ya ruwaito cikin sunan nasa daga abu hurairah Allah ya yarda da shi yake cewa talan nabi sallallahu alaihi wa sallam hadhihi al-aya annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya ha antum haula'i tud'auna li tunfiqu fi sabilillahi wa minkum man yabkhal wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi wallahu al-ghani wa antum al-fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la takunu thumma la yakunu amsalakum annabi da ya karanta wannan aya sallallahu alaihi wasallam qalu sai sahabbai suka ce wa annabi wa man yustabdil bina wane ne za a musanya su da mu wa kana salman bil mahdar salman al farisi yana nan a lokacin shi kuma ba za ta bai ba mutumin farisa fa kana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hada wa ashabuhu wannan da shi da mutanansa wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa law kana al-imanu manudan bit tawayya da imani an kai shi an nannade shi ne a jikin tauraruwar tawayya latanawalahu rijalun min farisa sai ka samu wasu mutane daga farisa za su ce su jibince shi qala al-hasan hasan al-basri rahimahullahu yake cewa humul ajam kwatancin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin ajamawa ne an buga misali da farisa ne saboda ita ce a azamu daulatul aaji a cikin ajamawa ita ce mafi girman daula sai aka buga misali da ita ajamawa in ka dauka a matsayin farisan ne kanta a yanzu idan ka je ka kasan farisa yanzu misali afghanistan da namu ta kasan farisa ne abinan khurasan kasan farisa ne azerbaijan kasan Farisa ne ta wancan lokacin, Kazakhstan kasan Farisa ne, kasan Iran kasan Farisa ne ita ce headquarter Farisa. To a cikin Iran a yanzu akwai mutane da suke ahalus sunna No.
sun kai mutum miliyan biyu. Duk da kashe su da ake yi a talabijin na gani inda ake rushe musu masallatayya, gwamnati sai su wata sanya masallatai ahalus sunna cikin birnin Tehran aka rushe su. Wallahi al'adu. za a zo a kamo malaman ahalus sunna a tafo da irin mota mai kaman daga kiran din nan sai a ɗaure mutum ta baya a sa angin a rataye shi sai a ɗaga shi a kiran ya mutu a kashe shi yana mutu mutu ya mutu malami babban malami wallahi al'azim haka ake musa amma kuma su daina ba su ba su ce shi'a ba addinin Allah bane ba sa fasa ba ana kashe su to kaga nan wajen sai abun ya fada kansu law kana al-imanu maludan bi tsaraya latanawalahu rijalun min farisa wadancan ke Hassan al-Basri yace ana nufin ajabawa ne har mu ma nan ajabawa ne wato manzon Allah ke ne yana fassara wannan aya cewa inda larabawa za su juya baya a addinin Allah to Allah zai kawo waɗanda ba larabawa ba su kuma za su tamassuki da addini wa hukiya an abi Musa al-Ash'ari an hakaito daga Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yarda annahu lamma nazalat hadhihi al-aya lokacin da wannan aya ta sauka yace fariha biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farin ciki da ita wa qala yace hiya ahabbu ilayya min ad-dunya wannan aya ta fi mun komai na duniya daraja da ya sa saboda an zai ba shi garanti cewa addininsa ba zai kare ba ke nan ko ba da nuna cewa na rawar za su juya baya a addini ba an nuna na wasu ƙalubale ne idan har ba ku yi champion din na sauto Allah zai kawo su kai ma ba aje ne in har ba ka rike addinin Allah ba Allah zai kawo waɗansu da za su rike addinin Allah shi addini na Allah ne lokacin da ka rike kai ne yanzu kai dukan bodi kaɗa ne don ka samu ka kai tudun na tsira amfanin zai koma gare ka ne in kai watsi da addinin Allah ka ƙirin shiryar da annabi ya zo da ita kanka ka cuta domin kai ne za ka ga sakamakon sakacinka a ranar alkiyama fatan mu kada mu zama cikin masu sakaci Allah ya ba mu ikon fata da zukatan mu domin mu abin da Allah ta'ala yake son mu da shi na mu rayuwa mai kyau a nan duniya wajen biyayya ga Allah da manzansa don mu tsallake mu kai tudun nasira mu samu shiga aljanna tare da masarwa abin da muka faɗa daidai Allah ya tara mu Allah ya dawo mu da kuskure Allah ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wato akwai tambayoyi a na jinkirta su ne makaranta a farko saboda mutane ba su san tsarin ba an ba da shawarar cewa tambayoyi idan har na tantance tambaya in an zaɓi bayani a kanta to za a dinga yin bayani ne a farkon karatu kawai ba domin bayanin da za a yi shi ma ya dinga shiga cikin karatu Kwarai.
wani lokaci idan aka tsawaita bayani za ka ga in an zo a ƙarshe to ana ƙurewa lokacin Kwarai.
amma idan an yi a farkon bayani to kaga sauran mutane ma da za su shaurara ko da ta kafofin sadarwa na rediyo ne misali wanda shi yake da iyaka to kaga za su ji tambaya kuma za su ji bayanin da aka yi gwargwado wannan shi ne amma ga tambayoyi guda biyu wannan ba tambaya ba ne guda ɗaya ce tambaya ne ita wannan ta rubuto doguwar takarda ne a kayan wasu abubuwa da ta ambata kulasan al'amarin da shi ne kokwanto da take yawan samu a cikin zuciyarta har ma wani lokaci wato ya takan yi kuka saboda irin kokwanto da wasu wasan da yake shiga mata cikin zuciya wani lokaci na gobe ne tambaya tana fargaba
Wallahi.
cewa wato a kamar ba za a samu sa'ada ba wani lokaci kuma wani abu sai dinga nuna mata kamar mata bar addinin musulunci subhanallah wani lokaci abubuwa da gashi da yawa gaskiya ta rubuta ta kanta tana tsaye da ba za a karanta ba idan amma ai dai kulasa a ƙarshe tana roƙo a taya ta da addu'a ubangiji Allah ta'ala ya yi mata wannan wasu wasu da yake shiga zuciyarta abubuwan da yake damunta yake tada mata hankali har wani lokaci ta dinga kuka a dalilin irin sake-saken da zuciyarta take sanya mata ta ce wallahi ƙarshen maganar ta gashi wato tana roƙon Allah ta'ala ya sa ita yar aljanna ne kuma Allah ya sa yan aljanna ne kuma ta ce malam don Allah wato a taimaka mata da addu'a kuma tana roƙon ‘yan uwa su sake a cikin addu'a Allah ya yi mata wannan al'amari ta ce wallahi ba ta so ta mutu sai tana kan imani wannan shi ne to abin da nake so na bata na shawara ta rizumci yawan yin azkar ta yawan rizumci yawan karatun alƙur'ani kuma ta ambata cewa tana yawan karatun ƙur'ani ta nazarci karatun Qur'ani ta ci gaba da yi. ta ce wani lokaci in ta zo za ta yi karatun Qur'ani sai ta ji an raya mata ta ajiye Qur'ani ta shagaltu da wani abu. to ta dinga faɗa da wannan shaidanin da yake kokarin kauda mata zuciyarta daga imani ta dinga nazarcin karatun Al-Qur'ani kuma ta dinga yawan yin ta'awuzi eh a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun ta dinga yawan yin irin wannan addu'a da ta zo a cikin Al-Qur'ani kuma ta yi da yawan yin azkar azkarun sabahi wal masa in ba ta yi ta samu hisnul muslim akwai azkarun sabahi wanda ake yi bayan sallar asuba sannan abun da ake bayan sallar la'asar kafin dai rana ta fadi to ta lazimci waɗannan tana yi insha Allah ta dinga yin kokarin tana yawan zama da alwala matukar ba a cikin yanayin take na al'ada ko biki ko abin da ya kama da haka ba duka waɗanda suna daga cikin matakai wanda za su bata kariya da isar Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya tare mu baki da amin ita wannan tambayar da take yi wato a ta ce ta yi mafarki da cewa an yi tashi alƙiyama da ta daga kanta sai ta ga an rubuta sunan Allah kuma an rubuta Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta ce sai ta ga al'ummar annabi gaba ɗaya ta ce sai na ga al'ummar annabi gaba ɗaya mun yi sujada shi ne nake tam- kai ku shona da Allah ta ce sai na ga al'ummar annabi gaba ɗaya mun yi sujada shi ne nake tambaya ko hakan yana da ma'ana eh akwai mafarki wanda ke kasancewa mafarki ne da gaskiya ya tabbata cikin hadisi wanda imam bukhari da muslim suka rawaito ingantaccen hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malamai masu rawaito wannan hadisi wanda a- annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna a ranar alkiyama kamar imam bukhari ya kawo cikin kitabun tafsir da littafin sa karkashin ayar nan da ake ce a wani shaku an sate to akan wannan babi ne kawo shi wannan hadisi fassara ita wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar alkiyama waɗanda suke mu'minai maza da mu'minai mata za su yi sujuda da Allah subhanahu wa ta'ala sannan waɗanda za su rage kuma ba su yi sujuda ba waɗanda suke yin sujuda a nan duniya riya'an wa sum'atan wato ba munafikai kenan haka ibn hajar al-asqalani ya fassara cikin fatul bari wato munafikai kenan za su tafi akan su ma za su yi sujuda sannan sai bayan su ya kasance tamkar wato busasshen itace shine wanda auna ila sujudi wa hum salimun wa yawma yukshafu an saqin wa yad'una ila sujudi fala yastati'un ba za su iya ba to kaga nan an nuna mana cewa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ranar alkiyama za su yi sujuda ga Allah subhanahu wata'ala amma wanda suke munafikai a cikin su ba za su iya yi ba kafirai kuma da masu an ware su ba sa daga ciki waɗanda suke ahalin tauhidi wanda suka faɗi kalmar shahada su ne wanda za su wanzu muminan gaske maza da mata za su yi sujuda munafukai kuma ‘yan cogen imani ba za su samu daman yin sujudar ba sai kuma a fayyace su sai a koya su zuwa ga cikin wutar jahannama muslim shi ne kawo hadisin wanda yake mai tsayi ne har yadda kuma za a je tsallaka sira'i da abin da ya kama da haka ta iya yiwuwa waɗannan abubuwa ne da aka nuna mata da gaskiya ba na ce an nuna mata tashin alkiyama ba ne domin tashin alkiyama ba ta zo wata gona to amma ta iya yiwuwa ta ga wani abu ne aka mata sambocin wani abu wanda zai iya kasancewa don ya zama to wa'azi da za a daga mafarki ana gaskata shi in har bai saba da nassi na qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan ya saba da hadisi ko kuma da qur'ani to wannan ajiye shi ake ko da a ce mafarki ne na gaskiya domin shi kansa mafarkin kashi biyu ne akwai arwa'iya as-saliha akwai kuma argazu ahna ba muhalli ne da zai yi bayani na fayyace waɗannan ba wannan da shi abin da zai iya faɗa kan da wannan wallahu ta'ala alam Allah shi da
Masha Allah, Allah saka da alkhairi. Kamar yadda kuka ji malam ya gabatar da wannan bayani na tambayoyi insha Allah da gobe wannan tsarin za a ci gaba da gudanar da shi kuma hakan ma jama'a kun ga yadda za a yi bayani bayani a gamshen shi kamar yadda malam ya faɗa wadda in daga ƙarshen ne sai ɗan kaɗan za a yi bayani wannan ɗin ya fi fa'ida sosai don haka jama'a su rika isowa da wuri don kafin a fara tafsir malam zai yi bayanin dukkan tambayoyi insha Allah sannan daga ƙarshe kuma 'yan bayanai sai mu gabatar da shi a ƙarƙashin wannan ɗazumanin ya yi bayani kan irin buƙatar tallafa marayu wadda ya kawo misali da ko da dubu ɗaɗɗe nan gun za mu tara kowa da ya zo sauraron wannan tafsir ko da ɗari biyar ko ɗari biyu nawa za a tara a ƙarƙashin wannan wani bawan allah yana cikin masallaci yanzu haka yana sauraron tafsir su biyu ɗaya ya ce shi ya ji daɗin wannan bayani na malam kuma ya ce don Allah da sake jaddadawa a yi wannan umarni ko bayani na mala saboda fa'idarsa sannan ya ba da dubu biyu ya ce ɗaya nasa ɗaya kuma na mahaifansa Allah kai lada kabarin mahaifansa Allah a jikansu ya sa suna aljannar firdausi to shi ma wani a masallacin gashi ya ba da dubu ɗaya ya ce shi ma a saka a wannan al'amari kun ga abin ya fara daga cikin masallaci ya fito don haka tun daga yau ma wasu sun fara ni ma bari in sa nawa na jin na da jini sai kuma a gurin da ake kanna manta ne yawa ga dubu daya goma na abdullahi sai arba to alhaji aminu ma ya baya gobe insha Allah malam da afaka Allah ala ramma insha Allah za su kaddamar da nan daga nan ga insha Allah komai eh eh ga dattawa ai suna shaurara wani abu ne mai alfanu kowa gobe ba kuma goben kawai za a yi ba kullum to afaka Allah aran ma Nasiru di Allah ya kawo nasa to bayan Allah kun ga tun daga yanzu abu ya fara daukan fa'ida sosai in kuka yi la'akari da irin bukatar a taimakawa barayin nan sannan abin da ake tattara kayan marayu na tallafi akwai mutum uku wadda sun ba da dubu ɗaya a yau kenan akwai wadda bayar Allah wadda ta ba da ɗari biyu akwai wani yaro naira hamsin wani ma naira hamsin wata bayar Allah ta aiko da naira ashirin da kuma wasu yara 'yan mata su biyu sun ba da naira ɗari sai kuma wani bawan Allah ya ba da ɗari biyar wata kuma bawar Allah ta ba da ɗari da hamsin abinda dai aka samu a gudun shi ne dubu uku da ɗari takwas da casa'in a mayar masu wannan takardar saboda suna rakon sannan malam na ga saboda lokaci sai masu neman addu'a daga ciki akwai wata baiwar Allah ta ce jinni ne suke damunta shine take roƙon malam da sauran al'umma domin sanya ta a cikin addu'a ta ce malam duk lokacin da na samu saurayi za mu yi aure wallahi sai shaidanin aljanu su kore mun saurayi ta rasa yadda za ce tana so a sanya ta a cikin addu'a sai wadda suke neman addu'a saboda laruri na rashin lafiya da waɗanda za a yi musu aikin idan nan su biyu mata sun sake rubutowa da masu neman jarrabawa suna so a sanya su a cikin addu'a za su fara jarrabawa a makaranta Allah ya ba su sa'a sannan kuma kwamitin wannan lura da wannan tafsir ya ce a sa bawan Allah da ya rubuta wannan sabuwar bana an gade yau abin ya ƙawatar sosai wani bawan Allah ne ya ɗauki nauyi ya kawo to a sanya shi a cikin addu'a Allah ya biya masa da alkai dukkan bukatunsa wannan da ya shi ke nan oke to sai a gabatar da addu'a a karamin
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان يا السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا اهل الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين